الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مبشرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا وقمرا منيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا له الحمد تبارك وتعالى زودنا فيه بالأخلاق الفاضلة والآداب النبيلة ووعد من اتصف بها بالدرجات العلى من الجنة والصفات السامية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القرآن شفيعا لما في الصدور وأنيسا لما في القبور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه شرفه الله وأكرمه بالقرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وكان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد عباد الله إن القرآن كتاب الله فيه من الفضائل والمكارم والأوامر والنواهي حرم الخبائث وأحل الطيبات حث النبي صلى الله عليه وسلم على تلكم الفضائل وتعلى بها لذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن فيجب على المسلم أن يتخلق بالقرآن وبأخلاق القرآن وآدابه السامية الرفيعة ومن أخلاق القرآن أنه أمر الناس بأن يكونوا قدوة حسنة فعلى من يأمر الناس بالخير وبالآمال الصالحة أن يكون هو أول من يعمل بهذه الأعمال ويكون قدوة حسنة قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ويقول نبي الله شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أيها الإخوة في الله الأوامر والنواهي الصادرة من القرآن الكريم لها أهميتها ويجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتصف بامتثال الأوامر ويجتنب النواهي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ومن أوامر القرآن الكريم أنه يأمر بالإنفاق في اليسر والأسر والشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض والسر والعلانية ويأمر القرآن بكظم الغيظ والإحسان والعفو إلى الجيران الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أخرجه الشيخان وروى الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ويأمر القرآن بتعدية جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله وحقوق العباد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم طوبى للمستغفرين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya saukar da alkur'ani akan bawansa wannan alkur'ani ya zama mai gargadi da jan kunne ga mutane wannan huduba ta mu ta yau a wannan masallaci mai albarka tana magana ne akan alkur'ani koyi da abin da alkur'ani ke koyarwa da muhimmancin rayuwar musulmi akan umarnin alkur'ani da kuma hanin alkur'ani alkur'ani haske ne alkur'ani albarka ne alkur'ani alheri ne ga al'umma bin ƙur'ani shine tsira kaucewa alkur'ani kuma shine halaka wanda yake nema ya samu rabo duniya da lahira ya zauna lafiya da ubangijinsa a wannan duniya da kuma lahira to ya riko da abin da ƙur'ani ya ce ya yi ya kuma hannu akan abin da alkur'ani ya hana shi Allah tabaraka wa ta'ala shine ya halicci sammai ya halicci kasai da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki guda shida ya daidaita akan al'arshi tabaraka wa ta'ala ya sauka mana da wannan alkur'ani don mu koye shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila mun baka wannan alkur'ani muka rarraba maka shi wajen saukar da shi ka karanta wa mutane a zama-zama lokaci-lokaci muka saukar da shi saukarwa ɗan uwana musulmi shi alƙur'ani ya yi bayani cewa duk wanda ya sifantu da sifofin da shi ƙur'ani yake kira a kai to ya samu daraja maɗaukakiya Allah zai masa arziki a gidan aljanna a aljannan ma zai zama cikin masu matsayi da ɗaukaka ina shaidawa babu abun bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kare tabaraka ta'ala kuma annan Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa sifantuwa da abin da Qur'ani ya zo da shi shi yasa aka tambaye shi aka tambayi matarsa yaya halin annabi yake tace wa kana khuluquhul qur'an idan kuna so ku gane haƙiƙanin hali habit na annabi sallallahu alaihi wasallam to shine blueprint na alqur'ani abinda qur'ani ya zo da shi to abinda annabi yake aikata baya kaucewa abinda qur'ani yace shi yake abinda yace kar yi shi yake bari to ni da kai abinda ake so mu sifantu da shi kenan koyi da karantawa alqur'ani Allah ya ce da shi wa innaka la'ala khuluqin azim yabo ne ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan uwana musulmi alkur'ani littafi ne da yake cike da falala mai tarin yawa da umarni da hani alkur'ani ya haramta abubuwa na haram ya halatta halal abinda ya haramta in ka kwatanta shi da abin da ya halatta haram din ya fi kaɗan halal din ya fi yawa wannan yana nuna mana tausayin Allah da jin ƙayinsa tabaraka wa ta'ala cewa ya halatta wa mutane da yawa abubuwa da yawa sai ya haramta musu abubuwa kaɗan to wannan kaɗan ɗin da aka haramta shi ya gagari mutane yau sai aiki da shi sun ci halal ɗin sai kuma sun tsallaka sun shiga abin da Allah baya so to duk lokacin da mutum ya tsallaka katangar da Allah ya ajiye na alkur'ani ya shiga wani gurin da ba a ce shiga ba to ya saba wa kansa ticket na shiga wuta to shi yasa kullum musulmi ana ta faɗakar da su ku karanta qur'ani ku iya karanta shi ƴaƴanku ku sa su iya qur'ani matanku su iya qur'ani bayan sun iya shi su san ma'anarsa to ya za ka zo kana bauta wa Allah Allah yana maka magana baka ji kun gane implication din yanzu mu an sauka mana da qur'ani dan mai aiki da shi to amma an waye gari musulmi suna karanta qur'ani ba san me qur'ani yake faɗa ba kamar wani ya zo yana baka umarni yana cewa kar ka bi wannan hanyar kar ka bi wannan hanyar ka bi nan hanyar amma yaren da yake magana baka ji kaga zaka samu problem saboda zaka je ka shiga inda bai ce ka shiga ba kuma zai ce ba na ce kar kai ba ba na ce kai ba na ce kai ba kai ba na ce kar kai kuma kai to wannan shine halin da musulmi suke ciki yau yanda ba su mai da hankali akan karanta alkur'ani da sanin ma'anarsa ba zaka ga mutum ya haddace qur'ani zai karanta tun daga farko a ƙarshe bai bata ba amma ka ba shi sura ɗaya ya karanta ya fassara bai san fassara ba wannan tsari na koyar da qur'ani da muke a makarantunmu ba ma koya wa yara ma'anan alqur'ani da fassarar shi kuskure saboda za su wayi gari sun haddace amma ba san me Allah yake faɗa ba kaga ba daɗi yanzu kama wani yazo yana ma magana da yaren China an turo shi an ce ka bi abin da ya faɗa ka bar abin da ya bari ya ce a bari to kuma yana magana da yaren China ko yana magana da yaren Urdu ko yana magana da yaren Japanese ko yana magana da yaren kuma ba ka ji kana jin za ka iya aikata abin da ya ce ka aikata ba za ka iya ba to musulmi da Allah ya saukar da alkur'ani sai aka ce mu koye shi mu karanta shi mu san ma'anarsa duk lokacin da kake karanta abu baka san ma'anarsa ba to ba za ka aikata wannan abin da abu yake umartaka ba da haka mu gyara wannan kowa ya yi kokari ya gane qur'ani ya san me yake nufi daidai gwargwado ko baka haddace shi duka ba kai kokari in ana fada ka sani to ta yaya da zarar ana fassara alkurani ka rinka saurara don wata aya za ta magana a kanka ka kula da wannan mutum zai zo yana sallah yana magana akan hanyar shiga aljanna amma bai san yana faɗa ba saboda bai karanta qur'ani ya iya ba yana sallah yana magana akan aji tsoron wuta a sallarsa ya karanta ayoyi da suke magana akan aji tsoron wuta amma yana idar da sallah ya je ya kama aiki na yan wuta me yasa baya gane me yake faɗa ina so ku gane waɗannan misalai haɗarin da muke ciki na rauni na zuwa makaranta da karantar da kanmu da karantar da iyalanmu da sauraron bayanin alkur'ani mun fi mai da hankali akan wasu abubuwa wanda ba su ba wanda akwai haɗari kwarai da gaske duk abin da zai jawo maka ka shiga wuta malam bai da daɗi ba duk wanda ya kuskure ya bari ya mutu ya shiga wuta mazancensa ya ƙare ba ba a dawowa duniya a gyara mistakes ba a yi da haka mu mai da hankali mu rike wannan littafin shine babban littafi da Allah ya bamu mu dai a matsayin mu na musulmi da haka alkur'ani ya halatta halal ya kuma haramta haram yan uwana yana da kyau duk wani musulmi ya dauki hali irin na alkur'ani ya yi aiki da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu duk abin da qur'ani yake yake koyarwa annabi sai da ya karantar yace ya ce ala hal ballagtu na isan muku da saƙo a hajjinsa na bankwana duk duniya an hadu ya ce na isan muku da saƙo suka ce ka isar ya ce allahumma fashhad allah ka shaida allah ka shaida kafin na bar duniya na gama isan musu da saƙo kai kuma kana bacci ba kai karatu ba baka je ka ji wa'azi ba babu allah a sha'aninka duniya ne a gabanka baka tunanin lahiranka ka iya komai ka san ka kware akan abubuwa na duniya amma baka kware akan abun addini ba ka san loga inda zaka samu abu mai kyau ka san wayo inda zaka guje mummuna in ka je kasuwa ba za a cuce ka ba saboda kana da basira amma basirar ka babu ita a cikin addinin Allah mu yi kokari mu gyara halayenmu don mu zamanto mun rabauta da abin da alkur'ani ya zo mana shi daga cikin umarni da alkur'ani ya zo mana shi ya zo da abubuwa da yawa wanda wannan huduma ba za ta iya bayani ba kaɗan daga cikin abin da qur'ani ya umarni umarni ya qur'ani ya mana umarni cewa idan mun mu rinka mu ce wa mutane su aikata mai kyau to mu ma mu aikata mai kyau idan mai gida a gida ya ce wa yara ku daina ƙarya to kai ma ka kai ƙarya idan mai gida ya gaya wa matarsa ke adalci ki daina kaza ki daina kaza to shi ma kar ya aikata idan mai gida a kasuwa ya hana ai kaza ai kaza to shi ma kar yi duk wanda yake mai umarni ne ko malami mai wa'azi mai da'awa abu kaza haram haram haram haram haram to shi ma fa ya kiyaye qur'ani yace kada ka ce wa mutane ku yi kai kuma baka yi ba kar ka ce wa mutane kar ku yi kai kuma ka zo kana aikata wannan abu أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب kuna umartan mutane da su aiki nagarta aiki mai kyau amma wata turkuna an kusa ku bar kawukan ku ku ba za ku yi ba ka ce kar a yi kaza kai kuma kana yi kar a yi ƙarya kana yi ƙarya kar a yi zalunci kana zalunci kada a nemi mata kuma kai ka kewaya kana neman mata a yi gaskiya kai kuma baka da gaskiya mu'amala da kai ta hada an gane baka da gaskiya kuma ka ce ai gaskiya ka gaya wa duniya ai gaskiya amma kai baka yi a gidanka ka hana wani abu amma kai kake kewaya kana yi har yaranka su gane kana da ƙarya kuma kana dukan yara akan ƙarya yaya za ka bari darajanka da kimanka a gida ya zuba to daga nan ake lalacewa yayin da mutum ya wayi gari ya hana shi kuma yana aikata sai a ce kai rabu da shi da Allah shi ma abin da yake yi din abin da yake hanawa shi ma yana yi to qur'ani ya hana mu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ran tashi alkiyama za a zo da wani mutum cikin yan wuta za a ga hanjin cikinsa ya fashe wuta ta kona shi hanjin ya fashe yana yawo da hanjin cikinsa a cikin wuta yana konewa yana kuka yana ta kewayawa kamar yadda jaki yake kewayawa yan wuta ma sun zo suna ta kallonsa saboda bala'in wahalar da yake sha yan wuta kan suna cikin wuta ba amma wannan azabar sa yafi na kowa suna kallon sa sai ce ya fulan ma asabak wani me ya same ka kace a a duniya ba kai ne ba alam takun ta'muruna ba kai kake cewa mu daina kaza a duniya ba Allah zai sa su tino yan wutar za su tino a duniya ai wannan fa wannan shi yake cewa mu daina ya ce mu daina shan giya ya ce mu daina caca ya ce mu daina ƙarya ya ce mu bar kaza mu bar kaza suka ce ba kai ne kake watan hana anil munkari ba ba kai bane ba sai ce eh ni ne ni ne kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi laifina ina cewa ku yi aiki mai kyau amma ni bana yi wa alhakum anil munkari wa atihi ni kuma sai in hana ku in ce kar ku aikata mai mummuna ni kuma sai in kewaya sai in buya sai in je in aikata yace shine ya jamu wannan bala'i da nake ciki sai a ce to tafi ka je ka ci shan azabarka kai ka yi kokari kar ka shiga cikin wannan layi ka gyara halinka ka gyara umarninka daga cikin abubuwa da alkur'ani ya umarce mu mu aikata ya ce mu taimaka mu ciyar a ciyar da abinci a yi taimako a agaza a tallafa jama'a ba a rayuwa babu taimako kai kanka an taimake ka ko dai Allah ya taimake ka ko ya turo masu taimaka maka da haka duk wanda yake jin zai iya rayuwa a duniya bai taimake wani ba his wasting his time dole an taimaka maka ko uwar da ta haife ka ai ta taimake ka babanka da ya haife ka iya maka tarbiya to yaya mutum zai yi rayuwa da rowa ya samu ya rike in an ce taimako ba wai kuɗi ka ɗauka kuɗi kawai ka bayar ba a'a hanyoyin taimako akwai taimako da baki akwai taimako da zamantakewa akwai taimako da shawara akwai taimako da kaza akwai ciyarwa akwai tallafawa akwai agazawa daga cikin abin da umarni ya zo mana na alkur'ani mu rinka taimakon juna mu agaza wa junanmu mutane suna iya shiga cikin bakin ciki a cikin magana ɗaya zaka yaye mutum damuwa yayi bacci ka taimake shi wani yana cikin matsi ba kai ka cire kobo ka bashi ba amma ka masa hanya ka yaye masa damuwa mu zama masu tausayi duk wanda ya samu dama ya taimaki wani kuma dama yana zuwa mutum sau ɗaya ne a rayuwa turawa suka ce opportunity comes once and a while sau ɗaya dama Allah yakan baka dama sau ɗaya ne ba zai maimaita maka ba da wahala da zarar ka samu abu yi maza maza maza ka yi amfani da shi idan mulki ne ka samu maza maza maza ka yi amfani da mulki ka taimaki mutane idan dukiya ne ka samu maza maza maza maza taimaki mutane saboda wata nan za ka zo baka da shi ko ka mutu ko kuma kana rayuwa dukiyan ya tafi ka zama dan kallo idan Allah ya baka lafiya maza maza maza ka yi amfani da lafiyar ka taimaki mutane da lafiyar ka in sarauta ka samu maza maza maza maza aikin gwamnati ne maza maza maza taimaka taimaka taimaka time is moving it's going to wannan su ne wanda suka more wa rayuwa amma wanda yake gani yana cikin wata ni'ima ya miƙe kafa yana ganin gobe ma shine ba hankali da yawa akwai waɗanda sun samu yanzu gobe babu kuma kowace dama ce nake gaya maka da haka qur'ani ya mana umarni mu taimaka alladhina yunfiquna fi sarra'i والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Allah ya ce bayan Allah na gwarai su ne waɗanda suke taimakawa lokacin suna cikin wadata suna taimakawa suna cikin matsi ma ɗan abin da suke da shi kaɗan sai sun taimaka ƙur'ani ya umarce mu da kame fushi in ranka ya ɓaci kai haƙuri akwai wanda zai iya rayuwa a duniya ne ba a ɓata masa rai ba babu shi ba wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi ma bata masa rai a gidansa matansa sun bata masa rai annabi kaga shine shugaban kowa amma matansa sun bata masa rai sai da ya wata guda baya zuwa dakunan su yana kwana shi shi kare duk ya sallame su yace sai bayan wata guda rai ya baci suna ji suna gani a gidan amma ya daina kula su to kai sai ka ce ba za a bata maka ba in ba bata maka gida ba kofar gida za a bata maka in ba bata maka kofar gida ba a hanya za a bata maka in ba bata maka ba a kasuwa za a bata maka in ba bata maka a masallaci ma za a bata maka rayuwa dole ne sai an bata maka wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas masu haɗiye fushi masu yin afuwa dole ka zama mai afuwa ka zama mai yafiya ya maka laifi ya ce ka yafe ba komai ba komai Allah kiyaye gaba shikenan ka manta ka manta ka ci gaba da harkokinka mai ɗaukaka a wajen Allah mai daraja a wajen Allah shine wanda yake da afuwa yana kau da kai yana yafiya ba wanda yake da kulla ba yana rike zuciya yana fushi da mutane yana gaba da mutane yana da bakin ciki a'a ba a son wannan ba hali ne na kwarai ba wallahu yuhibbul muhsinin wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahnukati wa ahsinu ku ciyar ku taimaka kada ku yi rowa ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa in na ce kyautatawa ba sai na maka fashin baki ba kawai duk abin da ka sani kyautatawa ne ka yi kawai kyautatawa babanka kyautatawa mamanka wannan matakin farko kenan kyautatawa makocinka kyautatawa abokinka kyautatawa dan uwanka kyautata kyautata kyautata kyautata ƴaƴanka ma a gida su ce alhamdulillah masha Allah babanmu yana kyautata mana ba ka zama mai kuntatawa ba ba ka zama mai matsi ba ba ka zama kai kawai kanka ka sani ba ka manta kowa ka tuna kanka an taɓa rayuwa a haka yanzu kai inda ba a bayarwa a baka kai ɗaya ne ka zo a duniya ai ba kai kaɗai ka zo a duniya ba ai da yawa ne allan da yake bayarwa yake bayarwa yake bayarwa shine kai ma ya tausaya maka ya baka yaya allah zai baka ka riƙe kai kuma ka ƙi ka ba wani duk abin da ka sani a duniya in ya sha yana fitarwa yanzu masallacin nan kun ga ya ɗauke mu ko mun cika amma an jima zai buɗe mu za mu fita haka abin yake cikinka in ka zuba ka zuba ka zuba zaman lafiyarka shine ka fitar da shi dole in baka je ban daki baka je toilet ba nan da kwana biyar shida sai ka tafi gurin likita kaga ashe in ka samu ka fitar in ka samu ka fitar mota in ka zuba mata mai ka je kai full tank in kai tafiya da ita tana fitar da sai bature mata salansa tana fitar da iska ha ƙasa Allah in ya bata daga sama ta sha ta sha ta sha ta karba ba rikewa take ba ita ma tana fitar da wani abu dabbobi su sha dabbobi su sha mutane su amfana ta cire in ka lura duk calculation da zaka yi duk abin da ya samu to yana fitarwa daka duk wanda ya samu ya rike bai bayar ba to ya kashe kansa ya kashe rayuwarsa kuma ya kawo kansa ƙarshe bai sani ba da ku taimaka wa junanku Allah zai taimake ku Allah zai agaza muku mutane suna cikin matsi mutane suna cikin talauci mutane suna cikin bukata wani dan abu kaɗan za ka yi masa za ka samu farin ciki a zuciyarsa har duniya ta tashi zai ta maka addu'a ta manta ba ka masa wani kuma dan abu kaɗan za ka hana shi in ya rike wannan abu zai shiga cikin fushi da damuwa ba za ka taimaka ba Allah ya baka ba fa ka fi kowa imani ba Allah ya baka lafiya ba wai fa ka fi kowa zuwa aikin hajji da umra ba Allah ya baka wadata ba wai dan ka fi kowa nema ba fa haka Allah ya ga dama ya baka ga wani can yana kwana sallah shi kuma Allah bai bashi ba ga wani can kullum azumin litinin alamis yana ta roƙa har yanzu bai samu ba kai kuma kwana kake asuba ma baka zuwa amma da ka fita kasuwa zaka samu miliyan kuɗi a'a ya kamata you have to think twice kai tunani sau biyu yaya aka yi ni Allah ya mini ya bar wancan da ka nima ya kamata in taimaki wani kuma taimakawa mutane shine ke rike maka ni'ima idan ka bayar sai ni'imar sai ta rike sai ka rike ni'imar sai ka ci gaba da samu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar qur'ani yace lalle Allah zai maye muku sai ya mayar muku kuma shine mafi alherin masu azurtawa jama'a cikin abin da alqur'ani ya mana umarni akwai ta'diyatul amanat bayar da amana kar a kar a ci amana alamar munafiki mai cin amana inna allaha ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umartan ku ku bayar da amana ga masu wadan kuka karba amanar su in an baka kudin mutane karka cinye in an baka magana amana karka cinye in an baka yar mutane karka tozarta ta in an baka hakki karka cinye ta'diyatul amana addil amanata ila man ittamanaka wala takun man khanak manzo Allah ya ce ka bayar da amana ga wanda ya baka amana kar ka ci amanar wanda ya ha'ince ka yau abin da yake damuna abin da yake damun mu abin da yake damu al'umma amana ta yi wahala waye mai riƙon amana ana nema ma an rasa duk wanda kake tsammanin kaza ne in ka miƙa masa kaga an sha mamaki ina musulunci ina qur'ani ina umarnin da alqur'ani yace mu bayar da amana ya ku waɗanda kuka gaskata Allah kuka gaskata manzon Allah ku bayar da amana kar ku ci amana yaron mai gida a kasuwa cin amana yana bakin ciki me yasa mai gidansa yake wadata sai rinka cutarsa mata a gida tana cutar mai gidan tana cin amana yaro ɗan da ka haife shi in kai wasa sai ci amananka wallahi akwai mutumin da na sani cin amana ya kashe shi kamar ya yarda da aminci ya ɗauki dukiya ya ba wa yara na kusa da shi dangin sai kawo umra kawai ya tafi sati biyu da ya je dawo da ya buga lissafi sai jininsa ya hau kawai miliyoyi sun tafi aka bincika aka ga babu sata aka yi a'a kwace aka yi a'a ina kuɗi yaro ya ce ba kuɗi ashe yaro ya je ya buɗe nasa ya hada baki da su wannan can mai gidansa da ya kawo shi inuwa shi ya dauka ya sa a rana wannan ta sa kake ga mutane suna da kuɗi da yawa a banki sun ajiye gwanda su bar wa banki ya ta juya kuɗin su rike kayan su duk lokacin suke bukatar su kuɗin su amma ba za su bude wata sana'a ba saboda ba gaskiya duk abin da kake tsammani za a yi yaudarar ka kasuwanci yau kasuwanci to ana a hanya ma ana bin ka za a kwace da karfi ballantana wanda ka dauka ka bashi duk wanda ya dauka ya baka ya yarda da kai ne maza ce addil amanata ila mani itamanat wanda ya baka amana ka miyar masa da amana karka ci amana Allah tabaraka ta'ala ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula mun bijirar da amana ga sammai mun bijirar da amana ga kasai sama da ƙasa da duwatsun duniya gaba ɗaya duk suka kasa suka ce ba za mu iya ɗauka ba amana ta yi nauyi wa hamala al insan dan adam ya ce na ji na gani na ɗauka ya ce shi zai yi Allah ce innahu kana zaluman jahula mai zalunci mai jahilci mai cin amana mai yaudara mai rashin kirki sai amana rashin amma cin amana ta kai shi wuta da yawa akwai wanda za su shiga wuta saboda cin amana yau in ka ɗauki ɗiya ka ba wa mutum in yana neman yarka zai ta gaishe ka yana sunko yana gaishe ka ya taimaka mata ya taimaka wa uwarta ya kira kannanta ya yi musu wannan duk kafin ya karɓe ta ne yana karɓa da ka kai masa ita gida zai fara cin amana ya zage ta ya zage uban da ya bashi ita ya ci mutuncin ta ya tozarta ta ko ya bata da yunwa ko ya gaya mata bakar magana ko ya dake ta ko ya ko gashi nan dai al'amuran sun lalace ina waɗanda ake ba su makamai na gwamnati a ba mutum kujera da dukiyar al'umma da kuɗin mutane da jarin mutane da kaza kaza na mutane duk a ɗauka a ba wa mutum amma wallahi saboda ya samu dama yana da mulki yana da dama zai ci abin da ya ga dama ya kashe abin da ya ga dama ya ɗauki abin da ya ga dama ya sai gidajen da ya ga dama a ƙasashen waje ya yawo da shi da 'ya'yansa da iyalansa ya tara kuɗin al'umma bayan nan kuma ya zo a sauke shi bakin ciki ya kashe shi ya mutu ka je kuma lissafi tun daga kwabo daya a kiyama wallahi daga kwabo daya zuwa billions trillions wallahi sai kai bayani kuma ku rike wani abu guda duk wanda ya ci amana baya gama duniya lafiya wani mutum ya yi wani chairman na local government a wata ƙasa ya ja kuɗi ya ja kuɗi ya sai manya-manyan motoci tireloli ya sai gidaje ya bude shaguna ya ta bawa 'yan kasuwa jari da kudin al'umma kudin kwalbati kudin ruwan sha kudin makarantar yara kudin maganin asibiti kudin kaza to ai shine oga kwata-kwata shine babba duk ya kwashe ya zuba ya tara gidaje bai san iya adadin su ba saboda yawan gidajensa ya kai ga sai a ɗauki gidansa a ɗauko takardun a kawo masa a ce alhaji ka siya da kansa sai ya biya kuɗin gidansa ya daɗa biya bai san iya adadin takardun ba so bai sani ba suka yi tai masa wayo bayan ya sauka lokaci kaɗan malam wannan ya yi haɗari mota ta ƙone an yi gobara a can wancan ya saci miliyan ɗari kaza wancan ya yi kaza masifa rashin lafiya yara ba lafiya an je ingila sun ci miliyan ɗari wannan mata ta yi kaza an yi kaza kafin wani lokaci kuɗi su ga dare malam sai da ya zama babban rigar sana haka in ya daga hannu ya yage faci ne nan faci kafa faci yana yawo yana bin abokanan aikinsa yana neman taimakon abin da zai ci a gida shi ma ana gaya mai kamar yadda yan wutan nan suke gaya uwansa wani ba kai ne kaza ba sai yake cewa yana ba da shawara duk wanda ya samu mulki kar ya yadda ya ci kuɗin mutane dan shi ya ci kuɗin mutane amma yau bai mutu ba gashi Allah ya nuna masa gaskanci kuɗi sun ƙare gaba ɗaya ga kuma hisabi yana jirarsa a gaban Allah Allah karama mulkin amana Allah karba mu da ha'inci Allah ka zaunar da mu lafiya muna roƙon Allah ya mana afuwarsa ya sa aljanna makomar mu abubuwan da Qur'ani yake karantawa suna da yawa in mun tabi daga nan an magariba da haka Qur'ani yana tattare da aikace wato umarni da kyawawa da hani akan mummuna kafin na sauka akan wannan mumbari za mu roƙi yan uwa sai maka da addu'a ga wasu yan uwanmu a ƙasar Togo da Allah ya jarabe su da hasara ta dukiya mai yawan gaske dukiya mai nauyi dukiya ta salwanta kuma ya taba rayuka da yawa ya taba yan kasar ghana ya taba yan kasar najeriya ya taba yan kasar ina ne dukiya ce mai yawan gaske ku yi addu'a allah ya bayyana musu dukiyarsu allah ka bayyana musu dukiyarsu ya allah duk wanda ya rike wannan dukiya kar ka ba shi ikon cin dukiya allah ka jarrabe shi da tsoro a cikin ta ya dawo da ita su kuma allah ka taimake su ka mayar musu da abin da suka rasa allah kai ka ba su kuma ka ga abin da ya faru Allah ka mayar musu ka ninka musu abin da suka rasa ya Allah idan ka kwato musu yayi idan ba kwato ba Allah ka mayar musu ka ninka musu abin da suka rasa muna addu'a ta musamman a wannan ƙasa ta Ghana Allah ya sa mata albarka Allah ya kawo alheri wannan gari na Accra Allah ya sa albarka Allah ya yalwata lafiya da zaman lafiya da sauran ƙasan Ghana gabaki daya ubangiji ya haɗa kawo kanku Allah ya kwantar da hankalinku Allah ya raba dukkan fitina Allah kawo arziki Allah kawo kasuwanci Allah kawo ilimi Allah kawo damuna Allah kawo arzikin kasa Allah ya ba da shugabanni da za su yi adalci da taimakon mutane Allah ya zaunar da mu lafiya duk abin da yake damun sauran kasashe neighboring countries Allah ya kiyaye ku mutanen gari ubangiji ya samu albarka a rayuwa Allah sa alheri samu gama duniya lafiya Allah ka taimaki musulunci da musulmai ka ɗaukaka addinin Allah ka azurta wanda basu fahimta ba su fahimta Allah kai musu ni'imar wannan addini na musulunci rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum warhamkum Allah